إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 1439 wanda ya dace da shidda ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai yau insha Allah za mu yi darasi na 23 a cikin littayinmu alwajiz fi a ƙirata salafu salih na nawa 23 darasi na 23 a cikin littayinmu na alwajiz fi aqidati salaf salih insha Allah a ganin a darasi da ya gabata mun fara bayani kan muna da cikin bayani kan musamman iman mun kare bayani na ahlus sunna suna cewa da imanin qaulun wa amal mun kawo magana ta imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa inda yake cewa al iman yazidu wa yanqus fa ziyadatuhu bil amal wa nuqsanuhu bi tarki al amal wannan masu bamu da littayi safa ta 109 a irin bugun wannan safa ta 109 muna masai da masala akan imani in za mu tashi maganar hassan al-basari rahimahullah وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال إمام حسن البصري كبار لاباري yana cewa laysa al-iman bitahalli wala bitamanni imani ba wani abu bane ba na kwalliya kai kawa da suna kai musulmi kai mai imani ko wala bitamanni ko guri gurace gurace a matsayin kana fata samun kaza kai mai kaza ne samun matsayi kaza wannan ba shi bane ba hakikanin imani walakin amma abinda ake cewa imani na hakika ma wa karfil qulub abinda ya tabbata a zuciyarka imani kenan a zuciya zamanto har a zuciyar haka ne bayan a zuciyarka ya tabbata wa sadaqatul a'mal kuma ayyuka su gaskantar da wannan abin da yake zuciyarka kenan mana dole da magana sai an gama aiki imani da aiki zuciya ta yarda abinda yake zuciya a ganshi a aikace kun mun ci aiki bayani ya gabata baya akwai na halshe akwai na gababuwa ya ce bayan wannan magana zai kawo zai kama ganin manganu na magabata kan wannan masala bayan ya kama maganar sahabbai zai kama maganar tabi'ai duka muna cikin magana ta tabi'ai ya ce waƙalar imamun shafi'i rahimahullah ta'ala الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم تلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا duk ya saka maka hujjoji kan wannan mas'ala ta imani matsayin imani karuwa ke yana raguwa imani magana ce da aiki duna abubuwan saka maka manganu masu hujja kuma tabbatattu daga sahabbai daga tabi'ai imam shafi ne wala ga abin da yake cewa al-iman qawlun wa amal shi ma yace imani magana ce kuma da aiki kenan halin shi ya fadi kuma gaba ta aiki kuma imani yazid wa yanqus shi ma haka kida shi imani yana karuwa kuma yana raguwa yazid bi ta'a imani iya karuwa kana da'ar ga Allah yawan ibadaka yana sa imanin ka ya karu wa yanqus bil ma'asiya kana saban Allah kuma shi ma yana rage maka imani ya karanta faɗar Allah subhanahu wata'ala wajen lalzin amurin imana kenan da ya ƙarawa masu imani imani kama kenan da magana imanin iya ƙaruwa da ya ƙarawa masu imanin imani وقال الإمام الحافظ عبد الله الحميدي رحمه الله تعالى شما إيا تشيوا قد فلش الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بالنية ولا قول وعمل ونية بنية إلا بسنة shi ma duk da magana an ce ba za magana iya cikin wanda ce ma aqida ta magabata dan shi ma ta aqida ta aqida ta salaf salih duk haka ta aqida su illa ya ambato maka wasu daga cikin sanannun malamai na sahabbai da tabi'ai sanannu kan mas'ala da yan bayan tabi'ai shi ma hafiz abdullahi al-humaidi ke cewa al-iman qawlun wa amal imani magana ce kuma da aiki yazidu wa yanqus imani iya karuwa kuma yana raguwa la yanfa'u qawlun illa bi amal kalmar imani ba ta amfanin komai sai ai aika aiki aiki na imani kenan yace wala amalun kuma wa qawlun illa bi niyya kai da da fadatta da aikin naka da wadda taka su ma ba sa zamantowa amsa su a wajen Allah sai an samu niyya ta kwarai kina mana kina kai mana ajima niyya ta kwarai kina ikhlasi ni dan Allah kwarai ga kalmar ga aikin dole a samu niyya ikhlasi yace wala qawlu wa amalu bi niyyatin illa bi sunna kuma shi ma da kalmar taka ta imani kai kalmar ta imani kai aiki na imani kai niyya dan Allah dan neman lada dan Allah kada kai amma sa'a sunna ba su shi ma bai ba ya daidai da sunna shi muka bayan satin da ya gabata niyya kwarai ba ta gyara aikin banza niyyar ka ta kwarai ba ta gyara aikin banza iya na aikin shi na banza ga kalmar ka ta imani ga aikin ka na imani ga niyya da ikhlasi amma ganin aikin ya saba ma sunna bai cika ba wannan shine aqida ta magabata na kwarai sai bayan haka mutum kama ya ce wa ƙada hafiz abu amur ibn albar a cikin malamai na malakawa sanannu da ke kitabar tamhid wanda ya kitabar tamhid na ya ce shi ma ajima ahalul fikihi wal hadis ala annal iman ƙaunin wa amalu shi ma ibn albar ke cewa ittifaƙi na ijima'i ne na malaman fikihun da malaman hadisin gaba ɗaya fukaha wanda malaman hadisin gaba daya akan imani qaulun wa amalun ne kalma ce halshe ya wadi kuma gaba ta aiki kuma shi ma ya kawo wannan magana dai wala amal wala amal illa bi niyya babu maganar aiki sai da niyya yace wal imanu indahum yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah kuma imani a wajen magabata ijmayin al'umma iya karuwa da yin da'a wa yanqusu bil ma'asiya yana raguwa dalilin saban Allah wa ta'atu kulluha indahum iman dukkan aiki na da'a suna kashin musamman imani suka kira suna imani ayyuka ma suna daukan suna imani dan imani ke sa ayi su yace wa ala hadha al-i'tiqad kana jami'u sahabatul kiram to ne wa duk ya ka maka maganganun sahabbai kan magana imani ya ka maka na tabi tabi'in to ne wannan malaman sanannu dai sai ka ce maka wa ala hada akan ala hada al-i'tiqad kan wannan aqida da muka ambata kana jami'u sahabatul kiram wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min al-muhaddithin wal fuqaha wa a'immatu ad-din wa man tabi'ahum ya ce kan wannan aƙida dukkan gabaɗayan sahabbai kan haka suke da sahabbai da tabi'ai da ma'yan bayan tabi'ai masu kama tabi'ai da kyautatawa na malaman hadisi ne malaman fiqh ne da shugabannin addini gaba da kaf da ma wa man tabi'a da wanda ya bi bayan wa'annan yan baya duka haka ce aqidarsu wa lam yukhalifu ahadun min as-salaf wal khalaf wa'annan malamai na sahabbai da tabi'ai da yan bayansu ba wanda ya saba musu akan wannan aqida daga ɗaya daga cikin malamai magabata ko ƴan baya har ƴan baya malaman hadisi ba na fiqh ba sa haka ba har ƴan bayan su ba su bin wa'ancan da kyautawa kenan illa allazina malu an alhaq fi hada aljanib kurin wanda suka bar suka saba ma wa'annan sai wanda suka ratse suka buratse suka ratse ma gaskiya a wannan bangaren na imani su kada suka saba ma wa'annan magabata wani ta aƙida ta magabata na ƙware sai bayan duka wannan bayanai sai yake cewa wa khulasatul qawl abinda za mu taci mu tato daga waɗannan bayanai gaba ɗaya fi musamman imanin cikin abinda ake ma suna masu ɗaukan sunan imani inda ahli inda ahli sunnati wal jama'a a wajen malaman ahli sunna wal jama'a gashi huwa ma ma wa qarfil qalb kina imani abinda ya tabbata a cikin zuciyarka wa saddaqahu lisan wal amal kuma halshenka ya gaskantar da wannan imani na zuciyarka halshe ya aiki kuma gababuwa suka yi aiki wa badat samaratu wajihatan fil jawarih kuma ƴaƴan wannan imani da yake zuciya a boye aka ga ƴaƴan a bayyane a cikin gababuwanka eh kai mai imani ne za mu gano ta ayyuka na alkhairi ayyuka na imani da shi za a gano abin da yake zuciyarka abin ne a boye ta hanyar gababuwanka za a ga wannan 'ya'yan imani ta ina za a gano 'ya'yan wa'annan imani a bayyane bimtisali awamirin lahi ta'ala wal ibti'ad an nawahi shi ne a za a ganka kana intisar kamar bin umarni kira abinda Allah ya ce a yi za ka yi kuma da nisantar abinda ya sanci ya ce a nisanta duk wannan a ka nisance su shi ne abinda yake gwada wannan imanin da yake zuciyarka ya ce li'annar sama da iman ya kawo alaman yusaddiq bi jami'i ma ja'a bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbi jalla wa ala itiqadan wa iqraran wa amala yace domin shi sunan imani iya sabka ko iya tabbata alamar saddiq jami'in madhab rasul zama iya tabbata akan duk wanda ya gaskantar da abin da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbihi jalla wa ala da abin manzon Allah zo shi daga Allah mai girma da buwaya a same ka ka gaskanta shi i'tiqadan wa iqraran wa amalan a samu da abin da ya zo da shi haka ce aqidarka kuma ka tabbatar da abin ba shakka kan shi kuma ka yi aikata abin da ya zo da shi shi ne kenan za a ga wannan mai wannan halin shi ake kira mummuni ko mai imani wanda wani abin ya tabbata ya yarda ya gaskantar da dukkan abin da manzan da zo da shi daga wajen Allah subhanahu wataala ya aka ce aqida shi kuma ya tabbatar da abin kuma iya aiki da abin da ya zo da shi duk da haka wannan bayani sai ke cewa wa annal ibada la tasawuna fil iman wa la tamasaluna fihi abada kuma mu sani cewa bai ba sa zawa daidai ko su yi kama da juna a cikin bangaren imani a ce daidai kuke gaba daya baiwa baiwa bayan Allah zai gaba daya imanin su daidai da kowa da kowa daidai ne kowa nashi daban hawa hawa ne kategori kategori imani mataki mataki ne liza don haka mana don haka saboda rishin zauwa a ce kowa imanin shi ya zo ɗaya dalilin haka man saddaka bi kalbihi wa aqarra bi lisanihi wa lam ya'mal bi jawarihi bi jawarihi at-ta'at allati umira biha lam yastahiq ism al-iman dan haka duk wanda ya gaskanta a zuciyar shi ya yarda halshen shi ya hadi amma gaba abubuwan malami amalin bijawari ta haka da ta biya kuma aka ga ya hudi ya ce imanin zuciya ya hudi da baka amma gaba abubuwan shi bisa aikata ba ayyuka na da'a da aka ce a yi bai yi ba mai wannan hali lamis ta suka sun sunan imani bai haushi ba wannan kalmar ta imani ba ta tabbata kanshi ba tunda ba a gaba aiki a aikace amma wa ma aqarra bi lisanihi wanda ya huduci da harshe wa amila bi jawarihi kuma ya aiki da gababuwa wallam yusaddiq zalika qalbu amma zuciyar shi kuma bata gaskanta ba wannan abin shi ma dai lam yastahiq ismul iman sunan imani bi haushi ba ya samu gaba daya daya aka rasa daya ba magana wa yaqulun suwa mana ahlus jamaa suna cewa man akhraja al-amala min al-iman fa huwa murji'un mubtadi' dalun duk wanda ya hudda imani daga cikin aiki daga cikin imani kuma ta kawo hauna kun al-imani ko imani a zuciya ce kurin cikin kan imani kurin duk ɗaya ne sai imani da imani ma zaka da naka da ɗaya ne da imani annaba da naka da ɗaya ne kurin imani ba wani kategori duk ɗaya ne ko da mutum ya imani shi kenan ba magana ka ce wani dan ya samu Allah kurin imani shi abin ko a zuciya yake kurin a zuciya yake wannan kuma ya shahara kan wasu na dogara da wata ruwaya wadda Nusram iya cewa inna Allah la yanzuru ila ila suwarikum wala la ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wata ruwaya ka bakin nan gurin Allah bai duba surarka bai diban mana jikinka kai wane ne dogo ne gaje mai kyau ne walakin yanzu da kulubin Allah ya diba zukatanku to kenan wannan lafazi ya su kama shi kurin Allah ce zuciya kurin ba wani magana kaza wani gaba abun a zuciya kurin duk da ruwa ta tabbata nabi iya bayanin walakin yanzu ila kulubikum wa amalikum ya tabbata haka Allah ya diba zukatanku da ayyukanku Allah ya diba aiki ba zuciya kadai ba ya diba aiki na sanadiyya ta fitar kan to masu kenan wanda zai ce a kurin aiki bai cikin kun da ka iman shi kenan kurin abu imani ku a zuciya yake kenan ba ruwan ba ruwan Allah dan ka aiki ka aiki wani dai ne wannan murji'i ne dan bid'a batacce kuma ta fa murji'u fa murji'un mubtadi'un dalun eh murji'i ne dan bid'a batacce imani ba sa rabuwa da aiki kurin i gaskiyar imanin ka ga aiki baka ce alima ima iman a zuciya ki kuma mu ganka baka sallah baka baka aikin alheri kai na saban Allah ku ce iman a abu a zuciya ki ba ba nan bake ba nan ba take a zuciya abu yake kariya kake ya ta kariya kake baka imani ba gaskiya bane sai yake cewa wa ahlus sunnati wal jamaa daga cikin aqida su dole zai da mu muna magana ne kan aqida tabbatar da aqida ta magabata na kwarai أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان أي القول أنا مؤمن إن شاء الله أهل السنة والجماعة سنة قا شيوا أنا إيه استثناء كتكين إيماني ما معنى زي ما تفسير ما أكيني استثناء كتكين إيماني شنو كتش أنا مؤمن إن شاء الله بلغي بني wannan mai kawo magana akwai masu ganin cikin malamai yan baya baya abin da an yi rigima a can baya masu ganin cewa an gaci ana mummuna insha Allah su gina maka gina kanka gina kanka ce gina baka imani gina kana shakka ma dan gaci ana mummuna insha Allah kun gaci ana mummuna kun an gaci insha Allah kina akwai shakka wannan ta sa magabata na Hanaf cikin Hanaf da su su shafi Imam Shafi Shafi'awa suna kan wannan hanya tabbas cewa ba laifi ka hodi ko akan mai da zuwa ga Allah ba da shakka ba mai da abu zuwa ga Allah cewa an nuna insha Allah su a hana suka ce ba a yi duk da shaɗin insha Allah kurin bai shiga imani hatta kai a hana ba sa arma ba shafi da su su tasa kun kawo riba imani haka a ƙirin haka aka taso a hana ba sa arman ba shafi san ba ba da su shi na albani cikin wannan cikin magana shi ta fi sifar sallah karin magana albani ya kata sun sifar sallah magana ta sifar sallah cikin tare wannan abin da yi me yake nace wannan iya cikin abu da farko kuɗa aka samu he ta kai wani gaba ne aka samu wani malami mai ilimi cikin hanaf suna mai suna mufti shakalain mufti sakalain mufti sakalain kai wani ilimi da kace wani ba mutum da aljini fatawa shi ne gyara abu shi gyaran da yi mufti sakalain shi gyaran da yi ya ce a'a yanzu da ya isko shi ma babu alamin kanunsu amma yanzu abin da yake yi ya ce iyayewa shi ba hanaf ya arba shafi'a ba ba hanife zai yi arman ba shafi'a amma ba za a ba shafi'a ba hanifa ba ku za mu take ni me yasa ya halitta awa ya halitta ma mutanensu maza su armi macen shafi'iyya wai matsantun da ana armi ahalar kitab sararallai shi ne ilimin da shi yanzu wai ya yi kiyasi tun da musulmi ya armi ahalar kitab kafura ta ahalar kitab kenan ka zaka armi kafura ta shafi'awa matansu amma ba za a ba ba ba za a ba ba shafi'i ba za a ba ba shafi'i ba ba hanafiya dole ya cikin abu da shaida na kwaramniya kwaramniya ce ba ba gaskiya ne kwaramniya ce aka yi ta yi da kayan da Allah ta saudar abu to kina wannan ya sau ta maka wannan mas'ala ta ana munin sha Allah ba laifi ba ce an haka yi ta ba ana yin ta kuma ka ta ana munin sha Allah ya ce wala ya ci zimuna li anfusin bil iman domin wasu yanke cewa kullum nemi imani da kuma san fursan kama an kare shi yasa suke faɗinta wa zalik da shiddata khawfihim min Allah dan tsananin tsoron Allah ka gwada kaman kai ma kaza ne wa isbatuhum lil qadar sun fita ko kadara wa nafihim da tsike da nafs kuma suna kore ma kansu ke kai la shakkan fi ma yajibu aliman bihi wai ba suna ka wannan kalma ba da mata annabi insha Allah kamar suna ba su tabbas suna shakka ne a suna kata kurin ba dan shakka ba walakin khawfan Allah ya kunu kamu bi haƙaƙin iman suna tsoron ka a ce sun rage wani abu daga cikin imani sai su ce ka irin wannan kalma kada ka kama ta sun wuce kansu wannan abin yasa dan gudun tsarkake kai yace warja'an an ya'tu bi wajibatihi wa kamalatihi suna fatar ne dan kaka ce kaman kai ka kare suna fatar zawwa da dukkan abin da imani ya wajabta da na kamala cikar imani ya ce li annal iman al-mutalaq ya shamalu fi jami' ta'at domin imani mutalaqi ya kumshi dukkan da'a wannan me yake cewa akwai kalamomi na yake cewa ba kaza ba kaza ba imani akwai imani kore imani gaba daya akwai kore imani na kasace a cikin imanin akwai na kasar ibadan jihar kamar ta zama kankan za ka wuri ne ba ya ce mai ka cewa ya ce li'annan imanin mutsalak ya shamala fiye da jami'in ta'at domin imanin mutsalaki ba tare da wani kaidi ba ya kamshi dukkan da'a tana cikin imani wata ke jami'in manhiyat kuma da barin dukkan abin da aka hana ka mai yin wani abu daga cikin barin wani abu iya na kasa ce ta imani amma ba ce a gamsa kai kawuri ne amma akwai na kasa waye mu na wani istisna idan kana da wajen shak fil iman amma su ma a lokaci guda duk da sun yarda a ce ana mu'minin ne mu'mini da Allah yarda amma sun hana ba su yarda ba a yi ta akan hodi na baka taba na shakka na kokonto anan kuma lalle gaskiya magana su mana kana ba imani li anna shakka fi zalika kufrun domin shakkar imani ka samu tabbata kan abin ka hurce ne bal ya kasiduna min zalik na fi shakki fi imanihim a suna haka suna kore kokonto ne a cikin imaninsu tabbas sun tabbatar da babu shakka kan imaninsu wa adam da jazan bi kamar yi min jihar da kura sun kore kokonto amma kuma suna gudun rashin kamala sai suka ce insha Allah ba dan mawai shakka imani ba a ina gudun na ƙasa gajartawa ko rashin kawo abin da kamata ka kawo na imani ya ce wal adillatu ala qawlihim fi jawaz al-istisna kasiratun fi kitab was sunna kuma magana hujjojin magabata ahlus sunna da jama'a kan halaccin hadin wannan magana suna da dalilai masu yawa wannan dalilai wasu a qur'ani wasu a sunna wa asar salaf kuma da asar da aka samu daga magabata na kware wa kawali da immat wal ulama da maganar shugabanni da mana malamai an samu a kojoji kenan da yawa burjikan haka ya ce minaha yanzu kenan zai jero maka irin waɗannan maganganu na insha Allah kuma ba a wurin shaka ba a kasu he ha ya ce daga ciki akwai ƙaunin Allah tabaraka wa ta'ala ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله kaka ce zan yi kaza gobe gobe zan yi kaza kurin a ka kawo Allah yarda ba ba mai da abu mai da abu so ga Allah wa qawlu ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa Allah ce kakku tsarkake kawunan ku Allah shine mai sani akan masu tsoron Allah wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam hina yaqulu hina yadkhulu maqbara annan sallallahu alaihi wasallam yana hudin lokacin shiga makwanta iya cewa assalamu alaikum ahlad diyani من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم مدان إذا كما كنت إياه وانا الدعاء السلام عليكم أهل الديار أمنتم الله يتبت غريكم ما أبو تاجدا أنا ما وتوانا جدا نمنا والمسلمين نما مؤمنين المسلمين كما يقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون ومو الله يارد أو من الله annabi ya shakka zuwa mutuwa ya shakka zuwa kabari amma ta wannan insha Allah hukum lahiqun magana kenan ai ba wani magana shakka kan magana da amma ya kawo kalmar insha Allah shi ne maganar su kenan kenan akwai kalmar insha Allah a wajen magabata yazo a Qur'ani yazo a sunna wanda daga cikin hujojin da ya kawo kenan yace kenan ga muna insha Allah muna zuwa kuma as'alu lana wa lakum afiya muna ina roƙon Allah ni da kaina ina roƙon Allah ya ba mu lafiya daga azaba na shi al'afiya ta a baka lafiya daga azaba lafiya ba ta gangan jiki amma mutum da mutum maganar lafiya kurji lafiya maganar lafiya kenan a baka lafiya ka azaba ta shaye ka wannan kenan sai wa qala sahabi al-jalil abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kuma ga sahabi mai girma abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shi yake cewa man shahida ala nafsihi annahu mu'min falyashhad annahu fil janna duk wanda ya shaida shi cewa mummuni ne a cikin ran shi ce shi mana ya shaida wa kanshi ya ma kan shaida shi mummuni ne kenan yawa kan shaida cewa shi dan aljanna ne nan me magana zulabin mas'ud iya mi kenan iya gudun cewa ka ce ni mummuni ne kai tsaye yin haka kaman kama kanka shaida cewa ka dan aljanna ne wannan kama albani cikin sisila kan da ifa ya kawo wannan asarkin da ta asar ne mai kyau wace wata muhawara kwarai ce ra'iya wata ke kwarai mai muhimmanci wannan abu ya kasance tsakanin abdullahi bin mas'ud da tabi'i abu muslim na khawlani cikin malaman tabi'ai wanda ake cewa na ga musulma ne ya mai ya sai mai azaba da wuta wuta wuta bata kona shi ba ina ina nan ibrahim shi ma Allah mishi a sashi wuta bata bace koyon ba ta kace dai shahararre cikin malaman gabata malaman tabi'ai abu muslim na khawlani iya cikin wanda ake ga sunan na gaba amma ba na nabi ba cikin duka malaman tabi'ai gaba daya abu muslim na khawlani ya shigo bagdad ya shigo iraq bagdad da kace ya zo wani majalisi ana majalisin da abdullahi bin mas'ud ana tattauna kalmar cewa ka ci ana muminin wani magana ce sai kama ana ga misali an kace kai mumuni don gwanan da iya kaman ka ce ka kan shaida kenan idan ka maka kenan kama ka shaida ka da aljanna ne sai musulmi ya ce ana muminin ko ce ni mumuni ne ko ya ce sai bin musulmi ce mashi kenan kama kan ka shaida kai dan aljanna ne kenan ko ce ladin masu da ce ban san ba abin da dare da za su yi amma na imani a zai wasu kusa da ne suna da yara kwanan ta kuma sun imani ya ce an zai suka yi imani ma amma ban san ba abin da allah zai dina gaba amma a yanzu tabbas kundin imani ne ibn mas'ud ya inkarin wannan kalma ya za a aikace kaman ka yanki ka kare ya ce haka haka zai yi kurum sahabi na tabi abu da yake da hujja hujja ce ake sai ce ma ibn mas'ud zan tambaye ka manzala yana raye musulmi iri nawa ne a garin madina mutane iri mutane kala uku ne kala uku ne mutane ko ya ce da wanda yake mummuni a ɓoye mummuni a bayyane ce kware a kowanda yake mummuni a bayyane kahuri a ɓoye ko nan kike ne ko kuma kowanda yake damun kahuri na gaggariya a hili da ɓoye mutane kala uku ne ko ya ce to ibn mas'ud a wannan kala wahida tabbata mai haka ne ba wa shakka mun muni gangariya da munawaki da kawo to kai ace mai ai sun anta kai kai wannan online kake يواب يواب يواب شيخ مسلم الخولاني يواب ابن مسلم تنبيه kai ibn mas'ud kai a wallahi kai ilahi uku ne dai mumuni gangariya munafiki kafiri gangariya kai a wallahi kake ci Allah mai mun yace yace kuma yace Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani Allah yace huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min timin ayi haka kai yace Allah yace Allah shi halice ku mutane amma a cikin mutane akwai mummuni akwai kafiri kai a bangaren kake yace mummuni ne ne ce sai a nan da ya faɗa haka sai ya musu da kalan ya ce yi sallallahu ala mu'az sallallahu ala mu'az Allah ji kan mu'az ya ce malahu mai mu'az yahudi mana mu'az bin jabal ya ce mai mu'az yahudi ya ce iya ce ita uzalatul hakim ya ce ku ji tsoron ta kuskure ko sabiya ta mai kima ta ba da mimala nan menene iya zaki bin musa'ud kamar zai sa mata zai kama matsala kan abu shi ba haka ne zuba an tattauna da kan shi yaran abin da hudu haka ne da kacin mu ne baka ne koyi ba ya ce haka mu'azi ce a kan mene ya ce ga abin da mu'azi hudu ya ce ya ibn sa'ud wannan kai ma wata kai mana kuskure ne kai gaske magana ya ce astaghfirullah astaghfirullah ibn sa'ud ya tsafari nan mene ne yake so kawo magana ga malami ko ya ka ce wani malaman kowanne ka ga akwai ba akwai tawatu ba magana wani man gaskiya ne mun hujja ce duk da shi sahabi da mai inkari yawa sahabi ne ka kalma amma wani da shi fanta shi kawo shi shi da muhimmanci sana abu makufi kazan sahabi ne kana ce a cikin sahabi ne shikenan ko kana kuma akwai akwai dalilin ka kuma tabi'i ne ci a kuma ci a ci kuma kuma ban tattauna da muhawara cikin mutunci ya gano da magana wannan wannan tabi'i ya da hujjar magana kuma ya astighfari game da wannan tattauna da aka yi da ladabi ne da na magabata kenan nan menene babu da yake ce ana mu'minu nan mene ne ake magana ni ba zan ma shaida ba kai mummuni gangariya idan alama saboda Allah sa mini gazice ka amma kai ka san kanka imma kai kai maka gaskiya imma ka wani akan ƙarya amma kai ka san gaskiya ce ko ƙarya ce kowa san abu ya san kanshi wani ba san ka ba ba sa mini gazice ka ba amma kai ka ba ka ba kan shaida idan yawa kai ƙarya to kenan shi kenan in dai hayar tabbata mutum mummuni ne gaske kidan yana iya alƙaƙon aljanna wajen Allah amma ni ne bana ma shaida kai kaza ne amma kai ka san kanka da akwai magana wata ruwaya mara tushe mun ga ana mun bawo kafirin akwai ta suna fakata cikin ya ulumu na na na na wani malamin wannan na wani malamin ya tuma mai zan ta ya ulumu din na gazali jazakallahu khair amma gazali ya kawo na hadisin wani ce mun ne kawuri ne haka yake cewa ko kace kun kalam kawo ba haka bane ba wannan ruwa ba tabbata ba illa ka hoje akan gaskiya ya zama gaskiya ko kan ƙarya kan ƙarya shi annabi ya rayu haka ne kurin mu take mummunai kawurai yau na kai ko kullum illa yake take yace ya rizina mun da da ke kira ma mun take ya rizina mun Allah kira ta da ba doka take ya rizina mun ina hede zaman to iman naka ba gaskiya bane ba to shi nan sai bayan magana ta ibn mas'ud wa qala jarir yace sami'tu mansur ibn mu'tamir wal mughira ibn shu'an wal mughira wal a'mash wal layth wal amara ibn qaqa wa ibn shabruma wal ala ibn musayyib wa yazid ibn abi ziyad wa sufyan ath-thawri wa ibn mubarak wa man adrakat dole malaman da iske ce ko ne suna yastasanuna fil iman wa'ibuna alaman la tatanisu su wa'ina malaman gaba daya suna ga halaccin cewa insha Allah kan komi kuma ba bai zama ta zama ka illa kan imaninka dan gata insha Allah ba ba magana shakka a ciki suna ga halaccin yin haka kuma suna aibanta ma wanda bai bai ci insha Allah suna komi ka insha Allah komi ka insha Allah su Allah wasu ila imam ahmad bin hanbal an al-iman faqala ƙaunin wa amalin waniya amma ɗan amma tambaya kan cewa menene ma'ana imani ya ce imani ƙaunin ne akwai magana ta harshe kuma akwai amalin akwai aiki na gababuwa kuma akwai niyya ma'ana ikhlasi cikin aikin idan Allah ƙila lahu sai wani ke cewa fa'iza ƙala rajul muminu anta ƙal hadi bid'a ya ce idan wani zuciya maka kai mummuni ne sai magana bida ce ba a yau fama zan tambaya kai mummuni ne baka wani turon tambaye wannan bida ce ta tambaya mutum wani abun ƙila lahu fa ma yurdi alayhi to ina ga maka ya dakce mishi ya wani tambaye ina ga maka ce mishi mu'mini insha Allah ce mu'mini insha Allah sai ya ce bayan yawan bayanai yake cewa ahalu sunnatu wal jama'a la yasribuna wasfa al iman min al abd idza amila amalan ma la yukaff ma la yukaffar fa'iluhu min al mahzurat aw tark ma la yukaffar tarikuhu min al wajibat wa la yukhrijunahu min al iman illa bi fi'l naqid min waqidihi yace kuma nan yace aqidar ahlus sunna wal jamaa la yasribu ne wasu iman min al'abd ba sa ɗauke siffa ta imani da bawa a ce mai imani ne idza amila amalan ma la yukaffar fa'ilu dan mutum ya wani aiki na saban Allah in dai aikin ba za a ce ba kahurci ne in dai ba za a kawuta mai aikin ba duk bannan aikin muna mahzurat duk abin aka hana kai duk bannan aiki ba a ce kahuri ne in dai ba aikin kahurci bane ba ma la kafa tariku aw tarkin ma la kafa tariku min wajibat ko nan bangaren aikin banna mara kyau duk girman shi inda a cikin baka hurci ko ko barin wani wajibi da yake wajibi a kanka ka bari wanda ba maganar ka hurci akan akan barin shi yanzu a cikin ayyuka wanda aka tabbatar da maganar ka hurci sallah ko an kabarta duk da ga sa'an malama wannan kahurci ne ƙarfin ko shi ne a kalmar kahurci su kansu magana magana imanin da shi a gaba magana sallah magana zakka ita zakka ba ana cewa ba misali dan baka yi ba kahuri amma an baka yi ba mutum yayi hanawa dan rowa amma mu a shar'ance duk da cewa mu cewa kahuri ne amma an ba mu haƙƙin yaƙar shi an ba da haƙƙin yaƙar wanda ya hana zakka ko da za ta kai kashe shi jinin shi ya mutu a banza hada don haka ne abubakar siddiq radiyal anu abinda bayanin da ya aikace wacce da wasu suka ce annabi ya mutu da manzo Allah ya mutu shi aka ce amsa kansu an kare kenan zuba magana ba zakka ko kaga abubakar sai dai umar ga ya mai umarada kashi dai umar kowa ya rada da cewa annabi ya kawo uku na imani da sallah da zakka na ka bada muku bada ba in kun bada a sha muku zama yan uwa ko sha muku lahiya kenan wanda bai har zakka yace zakka haƙƙin shi umar abin da ta kullum zakka haƙƙin haƙƙin mana sallah haƙƙin Allah ce zakka haƙƙin dukiya ce dole a bada yace idan suka hana ni dan akuya dan akuya ta ruwa igiya suka hana ni igiya misalin kadan na haƙƙin abu suke manzo Allah to wallahi zan yaƙe su kuma manzo Allah iya cewa wanda ya hana zakka za mu amshe ta fa na akhizu wa ushatul malihi zama mashi zakar da ƙarfi kuma mashi rabin duke shi gaba daya to amma magana a ce da ka bari a ce ka ka hurta aikin ya zo lafazi a cikin ayyuka sallah aka ma haka nan arzu zubai na bainu asaratu fa mata bar kafara bainu bainu rijil wa shirkul kufur tarka salah ko da karmun muni da ka hurci da shirka barin sallah wanda ka bar kafara wanda bar sallah ka hurta to wannan kalma ta tabbata kan ka hurci illa malumai magabata wani irin ka hurci ne gaba ɗaya ne ka huta a sunan kafurci ne kabira ce shi ne suna ya hau da kafurci wani shekara ta malamai yanzu malamai salafa yanzu irin su bimba su sai misa albani suka samu kware maganganu kan kahurta mai barin sallah ko kuwa ba a ce kahurin gaba daya amma kahurci ne ba a ce ridace ne wani allawa abu ne na tsakanin malamai magabata amma kowa tabbata manzara ya ambaci sunan da kahurci barin sallah ana zama sunan da kahurci shi wani malamai ke cewa dan uwa irin wani sabani da ake kan aiki kaza a ce kufur dun kufur to ka sani wa wajen masu cewa kawurcin bane ba sun yarda duk abin da za a ce kufur dun kufur abin da bai kai ba kahurci karamin kahurci ne ko ba ba kamar da bane ba to amma shi ne mafi girman kabira to na na lili za sa kan wani hadarin kenan nan ya so ku ka maka maganar cewa dan mutun yayi wani wani aiki na haramu ko ya bar wani aiki na ibada in dai ba nasi bai yazo na kahurcin wannan aikin ko barin wannan aikin ba a cewa ya rida ka iya nan mummuni ne mai lahi musulmi ne mai lahi ya ce illa bi fi da nakala min wakil sai ka aikata wani abu daga cikin abu da ke warware imani ya ce wa murtakibul kabira min ahlul qibla la yakhruju min al-iman ma la yastahil adh-dhanbi malamin sai da zambawu ya ce wanda ya aikata kabira irin su zina shan giya su ƙariya tun dai abu nake babban lahi kabira amma musulmi ne mai sallah min ahal kibla to wannan aiki na lahi lahi ne amma la yakhruju min min bai huta da a ce gaba ɗaya gaba imanin gaba ɗaya a ce gaban asali ya daddam sali malamin su ta hinda zambahu in dai ba ya misali yanzu shan giya zina ƙariya laihi ne haramu ne to mutum ya yi iyanan fasiki mai laihi amma ya ce ai zina halakci wannan gaga ga hurta ƙarya halakci shi ya ce yin halitta haram ya yi haɗari a kan aikata haram halitta haram ya yi haɗari domin halitta haram ka hurce ko kuwa ka haramta halakci shi ma ka hurce amma yinta kana nan mai laihi fasiki ba a ce maka ka hurta amma laihi ne kai da kai ba yana ce kenan shakin mun mutanen da yawa suke misali kamar izgiri da addini suka manganu kalmar marasa kyau gwanda ka ce ba ka yi ba misali masu izgili kan mutane misali mutum aji gemu misali a kuma masu kalmomi na aibanta gemu ko aibanta shi kaga ba ka yi ba ajiye gemu ya yi maka dama-dama na kana nan da fasikancin askewa ko don dukkan ijima'i ne na al'umma ba wata maza ba daya wadda ta halitta aski shi babu daya cikin wani maza sama gaba daya ka ce kai ba hannufe ne ko ba maliki ne ko ba shafi ko ba hambale ne ba maza ba daya ittifaq sun ijima'i akan hana aski shi ba wani zai kai wata hujja dan wani kullun kai suna ma mutane wani hudu ya ce ai kake sunna ne sunna nawa ce har suka ce sunna ri nawa ce sunna ta da yawa da mai gano sunna sunna yawa gare ta shi wannan matsala ba haka bane ba shi wannan masala yan wata magana irin gemu sauran ibadodi sauran ayyuka na addini annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana cewa in na muku umarni za mu za mu tuku mishel fatimul masalatan ko ina muku umarni ko bakin iya kaza ka har baka iyawa to wannan umarni akwai bambancin sunna an ga manzana ya kaza nan ma ya kaza akwai wani irin wannan sunna da an ga yayi kun da bambanci da maganar umarni akwai bambanci ta kama kwanan magana kamar raddi da wannan ba haka wanda kun na ga an zan yi a ce ta manyan abu ne suna tana da yawa a wannan umarni ne ya zo ifin liha wafin shawarif wafirun liha kirkiri ga nasi na so shina da ingantattu bukari ko musulun kuma da tawon ma namu na fikiyu ga risala na ko mai risala ko sun mabul fitar hanyar da kawo magana annabi ya umarna cika gemu ka a rage shi ko kaga wannan haka ya kawo kai mutum mai zama doka da shi ba malike ne ya ma gaga uska tsumin tashi da zama baga da tashi da tabata shi wannan haka ne ko gaga tsumin wallahi zama ta kamar wani kwalliya maki kamar abu kwalliya ne kullum yawan kaya ya aski to wannan ba wani hujja da mutum da kama ka ka rike shi da inda yake ga ta mana a ina hujja ka samu hujja kuma wata mazhaba ta halitta babu kuma ka dauko nan muna kuskure kullum da kullum ta malikiya alfaqid da wani sharri sala kaga bayanin da ya kama mas'ala ta magana malamai magabata malikawan zaka yi magana hal aski gemu laihi ne kuma to kan zako sai ga haka iskili ka jige mu a baka yi ba wajibacin ka alaikum shike kana da dama dama amma ka iskili kai wa sunna izgili wa annabi izgili ne nan da annabi da manzo Allah kake wanda ce ai na ka kullum misali kamar albani cikin littafin shi na jami'ar ta musulma jami'ar ya kawo misalan na muhimmancin mas'ala ta taliya sai malamai suke matsa kanta manzo Allah kawo mutumin dan sakon kisra ne yazo ya san kisra kawuri ne amma da yazo manzo Allah zama abin da ya fara magana kan shi da kan shi ya zo aske gashi gemu aske a silke sai gashin baki wani mazalin haramin inkari magana gemu a aske mana amurka bi haza mana amurka ta wai muku da wani wasa kun aikin kawure ne ya ce mutum kawure ne matsala amma yanzu wani mana abin aimin abu wai muku da wani wasa kun aikin mana aske gemu kuma gashin baki suka ce amara na rabuna suka ce mana mai wani ubangiji ma kisira shi mana ubangiji su ubangiji mai gidanmu mai kisara kisara mai gidanmu ubangiji mai kisara shi mu na kai wannan umarnin ma suke gemu barkashin baki yace wallahi amma ni ubangiji na yamu umarni in cika gemu in burga shi in cika ke a rike kashin baki haka yace haka ne haka Allah zan haka Allah ya umarni haka Allah ya umarni kenan wanda baka ajiye baka yi magana bakinka alaikum amma kai izgili gare shi to izgili ga manzon Allah ya kone ai hankali yace eh wa murtakib eh yace yawa murtakibul kabirata min ahli qibla la yakhruju min al-iman malam tahil zambahu mai hawa mai lahi babba duk lahin da kai inda kana sallah ba a cewa in dai lahi ne ba shirka ba ka hurci a ciki ba hudda ka daga imani mataka baka halitta ba lahin naka kace halaka ne fa huwa fi dunya mu'minun naqisul iman a duniya kana nan mai imani mai ragaggen imani amma mu'minin fi imani kana nan da imaninka wa fasikun bi kabirati kuma sunanka fasiki dalilin kabira da kai wa fil akhirati tata mashi'ati Allah tabaaraka ta'ala kuma an ka mutu tunda ba ka hurci bane ba an ka hurci ne zan iya yankewa ko wani dan wuta ne duk wanda yake shirka ku ka hurci amma mutum dillayin da yake yi ko yana kabira mun mu yanke mun mu ce wa dan wuta ne kun kat a lalle wani ya muga mutuwa hakimi kenan eh lalle akwai alƙawarin awidin Allah na azaba ga wanda ya zina ga wanda ya ƙarya ga wanda ya shagiya amma kuma kan mun ce Allah ya ce inna Allah la ghafira shirka bi wa ghafir ma batun zaka liman shaku Allah ya ce Allah bai yahewa an aka hada shi da wani aka mutu nan Allah bai yahe lahi shirka amma iya yahe lahin da bai kai shirka ba ya ce liman ya shawo ne ce hujjar malaman salaf ahlus sunna wal jamaa wani ita ce hujja yankewa wane mu ce kun wadan wuta ne iyayewa wane ya mutu iya zina ya muku mutu wallahi gaskiya dan wuta ne Allahu a'lam Allah baka iya wane gaskiya ya mutu wajen kaza ake alheri dan aljanna ne a amma dai muna maka kyawa fatar haka nan amma ya ki kyau cikawa shi yake cewa yanke wuta da aljanna ba haƙƙin wani bane ba sai Allah ko manzon da ya sanar da shi dan mutum yanki ke mutu ba mu cewa ne tabbata aljanna ne sai muna mai fatar dan aljanna ne muna mai hatu ya shahada misali amma ba za mu yanke ba ba za mu yanke ba cewa duk da mutumin kware ne abu na misali na wadda imam bukhari ya wutattu na umma ala da sun ibn maz'un da annabi kware da duk abin da annabi mashi na shaida amma da ta ce dan ka huta usman annabi ce waga muke huta annabi ya tare ta ta ce idan har kuwa irin su usman an haɓa a mai irin wannan kalma ba ta yankewa ta ce har abu da bana za ta kake kowa duniya kuwa ta zama tsaye shi amma ka cakata yanke kenan yankewa da aljanna ko wuta ba nan bane ba illa mu za mu ga zahiri wanda yake kyau cikawa ko ya muku cikawa amma ba za mu kiba cewa duk da Allah alƙawarin sa aljanna ga mai kaza akwai alƙawarin aljanna akwai alƙawarin wuta ga kaza amma mu ba za mu yanke ba namu sai mu bar mu Allah ya ce shan ya ce wane iya cikin mashi'a ta Allah ya mutu iya zina ya mutu iya shan giya dan wuta ne Allah ya san abin da zai shi ba ruwanka ba ruwanka abu ne a hannun Allah ya kashe kace iya cikin mashiyar Allah ma'ana mashiyar Allah yadda Allah ya so da shi ba za ka yanke ba dan ba bane ba hannunka kaka yanke kyale shi da Allah kwaran wani shi ne aƙida da asuna jama'a yashin yankewa da wawa ne da wuta to yan wabin aikacin tali maza Allah ya rayu ko sahabbai ne shaida a hili mutumin da yake musulmi ne a nan annabi ya raye yayi sallah yayi azumi har ma jihadi ake da shi ko gashi nan ya mutu sabi suna suna jera suna cewa wani shahidi ne fulano shahidu ko shahidu suka wani annabi ce kalla nira nira to finnar ta na gan shi a wuta to ma annabi akwai ba annabi akwai mai magana shi a wuta mala annabi ya dare ba wasan ya wuta annabi shi dan wuta ne saboda na ga ya saci wata riga wata a baya kurin ya duka daya riga daya ce ba miliyan daya ba ba miliyan daya ba ko katkat daya ko biyu ka doke eh riga daya ce duka kuma sahabi ne wa kuma wa saboda suna wasa da da lahira wannan sahabi mazan iya rayu ka tare da shi akan imani amma dalilin dokan riga guda a cikin kayan jama'a ba a ba ba na ba haƙƙin shi ba manzo Allah ya ce ya gan shi a wuta ina ga kai sallata kama ga tanan kama kama sallata kama ba ba nutsuwa sallata kama ga tanan ga tanan kaga ga dama kai kai wannan aikin ka cikin jama'a ba shi kare ka yi ba ba miliyan miliyan da miliyan ka almazaci ko ya ga ba komai kullum za ce kai masallaci ba zai ce wa kawai da kaje maka masallaci ko ka gina masallaci da makaranta daga haram Allah bai balla da haram gaskiya kama a turfanka kama wani turfanka ya ruɗe ka ka ɗauki kayan jama'a ka je kai masallaci ko kai makaranta Allah bai baka lada gaskiya Allah bai baka lada da kuma sanar kaman kayan makaranta ga masallaci wallahi da abin da kai Allah bai amsa tana ba kanka bane ba yanzu ka je ka sace mun kudi ka je kai masallaci sai da yayi kai an ga ma ka je ka sace mun kudi a gidana ka je ka kai masallaci kuma da baka lada abadan wa bai wa Allah baka lada amma da kayan jama'a kurin shi ne kulla gida kun game da kayan jama'a na haka yawa kenan kamun rudu kanmu allah kenan ta kawo idan mun zana iya raye ya ce wani ka a ce a'a za kenan shi yasa aka ce a gida an suna jama'a mutum ko da iya lahi ya mutu to mu ba za mu ce dan wuta ne ba kai da iya cin haɗari ya mutu ba ya mugu mutuwa ya muna ce ya mugu mutuwa ya mugu cikawa allah kuma sa an zai kan shi ya ce kenan ya ce a lahira iya cikin mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala in sha'a gafara lahu bi rahmati wa fadali wa manni an Allah ya so sai ya gafarta mishi da rahamar Allah da baiwa ta Allah da wani Allah mun nan mai kana Allah kan zama abin da yake soke yi Allah abin da ya soke yi kuma annabi ba misali guda tabbatacce na dan rashin kowa a nan Allah ya bar iko shi cikakke abin da suke yi da bayan shi kaga nan ga wani ya zo a dauki ban labarin gobe kiyama ya ji hilin kiyama da banna kwata-kwata ya an dauko takardun shi annabi ya ce takardun sun cika sun cika sama da kasa ka manyan takardu ne kuma a takarda 99 babu komai sai dai a cikin ta wannan wannan wani ne ba kowa ba wani ne aka ma haka nan ko ba kowa ba za a ma haka nan ko suwa ne a wani ne Allah tabbatar da ikon shi abin da so ke yi wani bawa ya zo da laihi takarda 99 kuma haɗinta samar ƙasa mai girman gaske babu komi a cikin sai ɓanna to amma ɓangaren imani da ya yi imanin bai gushe ba akwai kalmar shahada tana nan ba ta karye ba shi kuma allah bai turtama da aiki sai bayan bawa Allah ya tsare shi ya gwada mai aiki shi ya tabbatar da ya gama yawo shi kenan sai wuta ya tabbatar da kawai ya tsare shi kun sai wuta to kai ma takarda gome ta da tara girman irin hadin idan ka hadin sama da kasa kuma a ce duk ban naci a ciki to amma Allah ya bar abin da soke yi sai ya ce wannan bawan amma akwai kai wata hasana a wajen mu Allah ce mu kuma ba ma tozartar da aikin bawa a ɗauko wannan takarda guda a ciki ta haka zai ce ya Allah me a wannan takarda guda a cikin gwamnati da tara me ma a wannan kawo ta shi zai kama ba wata fa'ida kawo takarda wannan takarda gwamnati da tara duk banna a ce a kawo ɗaya ai ga ba ma fa'ida kawo ta sai manzo Allah ce sai Allah ce a ɗauko wannan takarda ita wannan takardu gwamnatar da tara akan bangare wani mizani sikeli ne mai abu biyu za a ɗora takarda gwamnatar da tara akan nan sai a ɗauko wannan takarda guda mai la'ila illallah sai a ɗora ita wannan ɗaya heta rinjaye 99 mazala ce babu da ke rinjaye kalmar shahada he dalilin haka sai a sashi aljanna to kaga wannan shi na ƙarfi shi na mai wani ita ce hadisi wanda ya ba suke ba bawa fatar rishe ya ci kamna kan iyayewa ma ba iyayewa to kai wannan Allah ya haka ne wannan sanarwar don ka san wai Allah abin da ya so ke yi ba a shiga tsakanin bawa da Allah eh amma tabbas akwai wa idin azaba kaza kuma hadari ne amma Allah in ya so abin da ya so ke yi sai wani bawa ya saban Allah sai kun ka bar shi liman ya sha'u iya cikin mashi'ar Allah amma mu a hili za ta wani ya mugu cikawa kuma akwai alƙawarin Allah na mutuwa da zina da shan giya na azaba amma wani bawa in ya so to in ma a mutum dubu na da zai yawa kan kasani wane ne in a mutum miliyan ne yace zai yawa kasani wane ne a ciki haka nan kan mu shiga wani shi ne aƙidar asunar jama'a rishin yankewa baka yanke ma bawa wuta ko aljanna kai nisa ake da muhimmanci ake tawa annabi masu da aljanna ai wasu sabai ne sabai dubu ne amma ga ta aka zano waɗansu waɗansu ne kaɗai aka ma shaida da aljanna in ba su ba kai baka ce ba wannan tabbata kaza ne idan lalle wani iya da alƙawari kaza ko alama amma ka yanke mishi kaza an ce ba naka bane ba ga wanda annabi ya jero kan sunansu saura muna musu watar haka Allah tabbatar da mu akan imani yace kenan wanda ya mutu akan kabira in sha gafara lahu bi rahmatihi wa fadlihi wa manni in Allah ya so ya gafarta mishi da rahmashi da fadalashi da baiwashi wa in sha azabahu bi adalihi wa hukum wa hikmatihi in kuma ya so ya mai azaba da adalcin Allah da hikimar Allah yace li annal iman indahum imani a wajen salafus salih a wajen al-sunna wal jamaa ya kabiru tajzi'a wa tab'id min haisu al'amal bihi wal qiyam bi wajibati imani iya karbuwar bangare ko rabi ba kamala a ce akwai imani amma rigagge ne imani akwai imani amma imani akwai na kasa a cikin shi amma bangaren aiki da tsayuwa da abin da yake wajibin imani wa bi qalilihi yukhruj Allah ta'ala min an-nar man dakhala kuma imani ko mun kadan ke shi dan annabi ba labari ana huddo su daga wuta za ce ku je ku diba wanda yake da imani ko tamtin zarra na imani ko mun kadan kenan a huddo shi daga wuta bai da wama wuta in dai akwai imani ko mun kadan kin imani mutum bai da wama a wuta har abada ko ya ka azaba dan annabi za huddo wani ya zama gawayi rumus dan ba mutuwa wuta ya zama gawayi rimas amma Allah zai hudo shi a gawayi da rai Allah na zama na narki na aka zaka Allah hudo shi ga wuta ne zuwa dai hatta kai a sashi ma'ul hayat wani ruwa a nan bakin aka hudo shi a sashi cikin wani ruwa na musamman ana sashi cikin wani ruwan gaba ɗaya ya tufu gaba ɗaya sabuwa halitta cikin da komai ya zube ya koma sabo fut kuma kama hanya shiga gidan aljanna wannan ya kaga akwai imanin kuda kadan ne akwai imanin kadan kiran kiran imani in dai akwai shi koda kadan ne Allah ya hoto bawa daga wuta shi ma zai huddo shi daga wuta bi fadalihi wa rahmatihi wa mannihi wa karamihi za a huddo shi daga wuta da fadala ta Allah da rahama ta Allah da baiwa ta Allah da karamcin Allah nan ya kamata dan ganin akwai tumamu a ƙasa Allah kai ranar ta insha Allah sai mu ci gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته